أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين وأبدل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da bakwai ga watan shawwal wata na goma a cikin watanni na addinin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijira ko mu ce ƙaura ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zawa madina wanda yari da takwas ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyya Allah subhanahu wata'ala fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake mahalicci na mahalicinka mahalicin kowa da komi ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muka mushi take mu koyi addini wanda asalin halittar mutum mu koyi ibada wanda muka mushi take mu koyi ibada wanda asalin halittar mutum da aljini shine Allah ya halicci mutum da ba don komai illa don su bauta masa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yudhimun inna Allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin wani guri Allah ya ce qul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin wannan ita ce asalin halitta mutum da aljini Allah ya halicce mu ne da mu bauta masa saboda haka ‘yan uwa ibadan nan kowa malamai suna cewa al'ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali az-zahira wal batida abinda ake ce ma ibada wani suna ne wanda ya tare da dukkan abin da Allah yake so wa yardahu kuma yarda da shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya ibadar da muka yi a baya wadda Allah yana son ta ne kuma ya da ita min al na daga fada abin da zaka firta daga bakinka man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut al zahira ko kuma na aiki az-zahira wal baɗina na boye ne ko na hili wannan ya zamanto wato kayi shi ne Allah subhanahu wata'ala ya kaddara yana son shi kuma yarda shi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ibadun da zamu yi nan gaba wanda Allah na son su ne kuma ya yarda su shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya turo mana manzo sallallahu alaihi wasallama dan mu koyi mata rayuwarsa cikin dukkan ibadunmu sallanmu azuminmu zakanmu hajjinmu aurenmu sunanmu zamantakewarmu ta makwataka da dukkan rayuwarmu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera tabbas kuna da abun koyi kyaukyawa cikin sha'anin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda yake kaune game da Allah salim alim ga wanda yake kaune sami gidan aljanna kuma ya ci gaba da ambaton Allah ambato mai yawa ashe duk mai son ya samu wato gamuwa da Allah ranar alkiyama lahiya lau da jin kan Allah da rahamar Allah sami gidan aljanna ya koyi mata ya kwatanta rayuwa irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da rayuwa irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasul uswatun hasana Allah ce kuna da abin koyi wanda kyaukyawa cikin sha'anin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam kwancin shi tashin shi cin abincinsa wato kai kawansa kasuwancinsa duk ku kai mata rayuwa irin ta manzo sallallahu alaihi wasallama ga dukkan mutumin da yake kamar game da Allah lafiya lau ga dukkan mutumin da yake kamar ya sami gidan aljanna hadisan abi hurairah manzo yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wannan duk yan uwa musulmi shin huda ne domin motsarwa da tunatarwa da fadakarwa mu tashi mu karanci wannan asalin halitta zamu da Allah ya yi mana don mu koyi mata ibada ta addininmu na musulunci ƙarƙashin karantar manzo sallallahu alaihi wasallama alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda haka muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya jagorance mu cikin abin da zamu faɗa mu samu da littafin Allah alqur'ani mai girma mu samu da sunna ingantattun manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da mazan jiya zaratan sahabbai da magabata suka ta yi a kansa ‘yan uwa musulmi na nan a cikin wani littafi namu mai albarka ɗaya daga cikin tamu na fiƙihu na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariya ta abul hasan alil malik ashazzi fi mazhab imam malik radiyallahu anhu fatanmu abinda malam suka zakkara a cikin littafi wanda yake yare da littafin Allah da sunna Allah subhanahu wata'ala ka limka musu lada kuskuren su Allah subhanahu wata'ala ka kankare musu Allah subhanahu wata'ala ka ba su kokarin wato yin ijtihari da suka yi kokarin neman su tabbatar da al'umma bisa ga littafin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuskuren da suka yi Allah kankare musu yan uwa a sati da ya gabata muna cikin fasalin fi zakatin na'am fasali da ke magana a cikin sha'anin zakka ta dabbobinmu wannan namu na gida al'ibil walbaƙar walganam muna cikin bayaninsu Allah ya ƙaddara lokaci ya maka dakatar yau muna neman jagorancin Allah subhanahu wata'ala Allah jagorance mu tuntuɓan harshe Allah ka tsare mu karancin ilimi abin da mu gane bana addini Allah ka gane da mu man yuridillahu khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake shi da alkhairi sai ya sanar da shi wato ilimin addini Allah ka tabbatar da mu akan fahimta ta magabata ‘Yan uwa mun tsaya ko yau za mu tashi akan darasi na arba'in da uku. ga masu binmu darasi na 43 insha Allah za mu tashi a yau. Kidan muna cikin fasali na fi zakatin na'am a cikin wannan littafi na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariya ta Abil Hasan Ali al-Maliki ash-Shazili rahimahullah fi mazhabin Malik radiyallahu anhu. Malam yake cewa wa shuruɗu wujubiha sharaɗin wajibcin ita zakkan nan da muka gaya maka a baya na raƙumi ko raƙumma da saniya da ghanam wato tumkiya ko akuya to sharaɗin wajibi da an takuna nisaban kamila ta kasance wato nisabinta ya cika cikakke lissahinta ta kai adadi kaza ya cika milkan kamila kuma ita dukiyan nan in ma ta raƙumin ce ko shanun ne ko kuma dabbobin ne namu na gida kamar akuya ko tumkiya ya zamanto wato mulkin kace cikeke haulan kamilan kuma ya zamanto sun shekara cikakkar shekara ma muji isa'i tare da zawar mai karɓar wato ita zakar inda aka yi kwamiti na musamman ƙarƙashin shugaba na musulunci wanda yake jagorancin al'umma ƙarƙashin littafin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama akan naɗa kwamiti na musamman a sa wane shi a shugaba na karɓar zakka in ma zakkanan ta dabbobin ce in ma ta dukiya ce shi dai ya zamanto shi wannan sa'in wanda aka tura ya zo gurinka in kana in ya zamanto akwai shi in ku babu to kai ne za ka tsaya ka yi nazari ka tambayi malamai na sunna su karantar da kai idan ina da raƙumi raƙumma in sun kai adadi nawa ne ake hudda musu zakka shanu in sun kai adadi nawa ne ake hudda musu zakka ghanam tumkiya ko akuya in sun kai adadi nawa guda nawa ne ake hudda musu zakka kuma yaya ake hudda zakkar shi yasa shak abdurrahman mai adali ke cewa wa yasa alal ulma'a wa ya qatadiyya fil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kenan in akwai sa'i daman yana tafiya ne shi sa'in kwamiti wanda sa'in yake jagora wa'inda suka shahi zakka yana tahiya ne ƙarƙashin amir shugaba na addinin musulunci jagora in ko babu kenan kai ne za ka je ka tambaye malamai ka tambaye malama kuma ka yi koyi da malaman da suke na sunna masu ƙoƙarin karantar da kai Allah ya ce manzan Allah ya ce masu karantar da kai addini wa'inda suke biyayya suke koimata rayuwa irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ake tambaya sha'anin addini to sai ka je ka tambaye su idan ina da raƙun masu ka kai adadi nawa zan hudda musu zakka sai mala ya ce an tablugal an'amu an nisab a shar'i su dabbobin nan namu na gida wanda ake yankawa a ci a ci idan nisabinsu ya kai na shari'a fil ibili fil ibili a cikin sha'anin raƙumi in kana da raƙumi hamsin a biyar kai raƙuminka sun kai raƙumma guda biyar sun kai raƙumi guda biyar to daga nan ne ake nisabin shi ɓangaren al'ibil yake hwarawa. Kirin za ka hwara hudda zakka ne idan ka, samu raƙumma raƙumma guda biyar. Kirin nisabin su sha'anin raƙumma yana tashi ne na zakka daga raƙumi biyar. Wafil baƙari salasun a cikin saniya kuma ko mu ce shanu in sun kai wato saniya talatin to daga nan shi kuma nisabin ɓangaren abin da ya shahi albakar shanu yakan tashi nisabinsu daga wannan luguri wafil ganami a cikin akuya ko timkiya wato su kuma arba'un in suka kai arba'in kana da awakin sun kai arba'in tumakin ka sun kai arba'in ko kuma ragunan ka sun kai arba'in to daga nan su ma nisabin su yake hwarawa daga nan ake hwara hudda zakka a cikin raƙumi raƙumi biyat a cikin shanu shanu guda talatin a cikin akuya ko timkiya su kuma arba'in kaji to idan muka ɗauka a cikin abin da ya shashi raƙumi tun daga biyatkin nan ni za ka bada shi ne mala ya ce za ka bada wato akuya tun daga biyar har ya zuwa tara biyar shidda bakwai takwas tara duk akuya za ka bada a ga malam zai kawo maka bayaninsu idan raƙumanka kuma ya kai goma tun daga goma har ya zuwa sha hudu nan kuma za ka ba da ‘yan awaki guda biyu daga raƙumanka ya kai sha biyar har ya zuwa sha tara a nan kuma salasu shiyahin za ka ba da ‘yan awaki guda uku daga raƙumanka sun kai wato ashirin zuwa ashirin da hudu shi kuma daga nan za ka ba da arba'u shiyahin ‘yan awaki guda hudu ɓangaren raƙumi dai muke aka yanzu daga inda kuma Allah ya ƙaddara maka wato raƙumma sun fara ƙasaita sun fara yawa, inda ka samu raƙumi ashirin da biyat. Allah ya sa wannan mallakarka ne, mulkinka ne, sun cika shekara cikakka, ka samu raƙumi raƙumi raƙumi ashirin da biyar har ya zuwa talatin da biyar duk kana bada bintu muhadin nan kuma raƙuma zaka bada daga yurul wajibi kenan daga nan kuma lissa an bar lissahin awaki an koma ita kanta raƙuma zaka bada bintu muhadin iyar mai ban nono sai ka diba raƙuma bintu muhadin diyar mai ban nono ake bada diyar mai ciki kai bintu muhadin diyar mai ciki bintu muhadin diyar mai ciki tun daga ashirin da biyar zuwa talatin da biyar bintu muhadin diyar mai ciki muhad mai ciki daga nan kuma talatin da shidda kake da har ya zuwa arba'in da biyar shine bintu labunin ɗiyan mai ban nono zaka bada waccan ashirin da biyar zuwa talatin da biyar ɗiyar mai ciki an yaye ta uwa tana da ciki ita ake badawa a nan kini daga nan kawar ba da raƙuma har ya zuwa ka kai raƙumi talatin da shidda zauwa arba'in da biyar a nan kuma sai ka fara bada bintu laburin ɗiyan mai ban nono. Daga inda raƙumman ka ɗan uwa musulmi Allah ya arzuta ka, ka san faralar Allah shi ne mai kayan, shi ne mai badawa. Raƙumma sun tahi sun kai arba'in da shidda zuwa sattin, ka san kuma nan ina ganin tahiya ta yi tahiya raƙumi arba'in da shidda zuwa satin hikka hikka zakka ba da ita wannan raƙuma ce a gaba za malam zai kawo maka ita hikka shekarunta nawa idan mun koma al-muqaddamatul izziya li jama'atul azhariya tabil hasan ali malik ashrahi mahulla zai kawo maka hikka shekara nawa gare ta daga 20 da daga 46 zuwa 60 hikka ake badawa ta raƙuma. Inda raƙuman sun kai kuma sattin da ɗaya, zawwa saba'in da biyat ya za'atun tattirna zakka bada ita malam zai kama ka tattirnakin shekarunta nawa muna nan dai a cikin darasinmu na zakka ta raƙumma ita ce muke magana akai idan kuma raƙumin naka ya Allah ya haɓaka su dukiya ta tahi ya kai saba'in da shidda zuwa tis'in shine gomiya tara binta labuni ɗiyar mai ban nono guda biyu za ka bada binta ta saniya ce laburin ɗiyan mai ban nono guda biyu za ka bada idan raƙuminka sun kai saba'in da ɗaya har ya zuwa raƙumi gomiya tara shine tis'in binta labunin zakka bada ita ma da ƙarshe malam zai kawo maka wato shekarunta inda kuma raƙumar raƙuman sun kai gomiya tara da ɗaya zuwa ɗari da ashirin hikkata ne hikka guda biyu zaka bada na raƙuma hikkata ne hikkata ne zaka bada hikka guda biyu na raƙuma ɗiya guda biyu na raƙuma zaka bada shi ma da ƙarshe malam zai kawo maka hikkakin shekara nawa gare ta wannan shine a taƙaice na abin da ya shahi raƙuma za mu maimaita shi a gurguje idan nisabin raƙuminka ya kai raƙumi wato biyal daga nan ake fara hudda zakai shi da sun kai biyal zaka bada akuya har ya zuwa tara duk akuya kake bada inda sun kai goma zauwa goma sha hudu nan kuma yan awaki guda biyu inda sun kai sha biyal zuwa sha tara nan kuma yan awaki guda uku zaka bada inda sun kai ashirin zuwa ashirin da hudu nan kuma abin da zaka bada wato ‘yan awaki guda hudu, daga nan kuma sai lissahin ya canza. Inda raƙumanka sun kai ashirin da biyar, zauwa talatin da biyar, binta makwarin ɗiyar mai ciki zakka bada. Inda sun kai talatin da shidda, zauwa arba'in da biyar, nan kuma binta laburin ɗiyar mai ban nono zakka bada. inda sun kai arba'in da shida zuwa sittin hikka zakka bada tara kuma inda sun kai sittin da ɗaya zauwa saba'in da biyar jiz'a zakka bada tara kuma inda sun kai saba'in da shida zauwa tisa'in zauwa goma tara bin talabunin ɗiyan mai ban nono guda biyu zakka bada inda sun kai tisa'in da ɗaya zauwa ɗari da ashirin nan hikka ta ne wato hikka guda biyu zakka bada idan muka koma kuma albakaru shanu su kuma daga ina nisabinsu yake farawa nisabin shanu yana farawa lissahin ka fara hudda zakka shanu kana da su ɗaya biyu uku har ya zuwa talatin inda suka kai talatin to daga talatin kuma daga nan ake farawa har ya zuwa talatin da tara tabi'un shi ne zaka bada tabi'un ake ce mata zauwa arba'in saniya arba'in daga arba'in inda shanaka sun kai arba'in zauwa hamsin da tara musinnatun mai 'yan shekaru zaka bada a nan daga sattin shanunka sun kai sattin zauwa sattin da tara nan kuma za ka ba da tabi'a ne masu ‘yan shekaru guda biyu za ka ba da, inda shanun sun kai saba'in zawa saba'in da tara nan kuma tabi'un wa musinnatun, za ka ba da tabi'un mai bi da kuma mai ‘yan shekaru a nan. Idan muka koma kuma ɓangaren abin da ya shahi in ma awaki ne gare ka ko tumaki ko raguna alganam kenan su kuma suna farawa ne idan kana da akuya arba'in ko timkiya arba'in ko raguna arba'in ko ‘yan awaki arba'in to daga nan nisabin zakarsu yakan fara lissafin zakarsu yakan fara daga nan tun daga arba'in har ya zuwa ɗari da ashirin zaka ba da akuya ɓangaren abin da ya shahi awaki kenan ko tumaki ko raguna ko 'yan awaki daga ɗari da ashirin da ɗaya zauwa ɗari biyu shata ne ƙarfi mai sauƙi ne ba sai dai huda ce aiki shata ne zaka bada ‘yan awaki guda biyu daga ɗari biyu da ɗaya zauwa ɗari uku ga jiwa salasu shiyahin ‘yan awaki guda uku zaka bada to su ne ana malam ya ɗan wato a gulgushe ya ɗan zakara maka idan muka koma cikin wannan littafi namu kamar yadda muka ce a sati da ya gabata mun tsaya a cikin fasalin fi zakatin na muna tsakayi lokaci yayi sai malam ya ce ba'ada bismillahir rahmanir rahim ammal ibulu amman shi raƙumi fa fi kulli hamsi hamsin a cikin kowace raƙuma biyal ko raƙumi biyal sha tun zaka bada akuya jaza'atun titirna in baka san ba shekarun jaza'a kin nan gashi na malam zai gaya maka wahiya ma aufat sanatu ita ce wadda ta cika shekara guda wa dakhalat fi saniyati amma ta shiga shekara ta biyu ta cika shekara guda akwai da zaka bada a cikin sha'anin raƙuma daga biyalkin nan ta cika shekara wato tukum ta cika shekara cikakka ta shiga wato cikin shekara ta biyu ita ce za ka bada ana minar dani na daga wato da'an timkiya in kana filbaladi da'an idan ya zamanto a garin mafi yawan mutanen garin suna aiki ne da timkiya wala ma'azi da ko kuma akuya sawa'un daidai ne awi da'ani aglaba shin wai timkiya ta rinjaye ko kuwa a akuya ta rinjaye amma in kana ma'azu aglaba amma in ya zamanto a garin nan mafi yawan mutanen garin abinda suke kiwo suna kiwon wato ma'azu akuya ne to fashatu minhu to anan sai ka ɗauki wato akuyar ka ba su idan ka diwa mutanen garin aksarin abinda suka yi kiwo da shi tumkiya ce to shi kenan idan raƙumanka sun kai biyar har ya zuwa tara shi kenan sai ka ɗauki dimkiyar ka ba su in kuma kaga mafi yawansu akuya ce suke kiwonta a cikin gidajensu su yi yawa sai ka ɗauki wato akuyar ka bayar ila tis'in mala ya ce har ya zuwa tara duk akuya ake badawa waccan wadda ta cika shekara guda ta shiga cikin shekara ta biyu ko kuma timkiya wadda ta cika shekara guda ta shiga cikin shekara ta biyu har ya zuwa tara. Fa'iza balagat asharan, idan yau kuma ha raƙumman naka sun cika sun kai goma, fa'iza balagat hamsa, amsata ashara, fafiya salasu shiyahin. Idan suka kai goma sha biyar, to a cikinsu salasu shiyahin, ‘yan awaki guda uku za ka bada, ila tisi'ata ashara har ya zuwa goma sha tara, duk kana ba da ’yan awaki guda uku. Fa'iza balagat ishirina, yau kuma raƙumman sun tafi wa sun kai ashirin, eh, sun kai ashirin. Fa'iza balagat ishirina fafiya arba'u shiyahin a nan kuma sai ka samu ‘yan awakinka guda hudu ka bayar a matsayin zakar raƙumanka tunda sun kai ashirin fafi kulli arba'i wa ishirina a cikin ila arba'i wa ishirin kai har ya zuwa ashirin da hudu fa iza balagat hamsan wa ishirina idan sun kammalu sun cika ashirin da biyar fa ila hamsu wa salasina har ya zuwa talatin da biyar fa fiya bintu mahadin to nan kuma diyar mai ciki bintu mahadin diyar mai ciki in baka san madiyar mai cikin ga shekarunta nan wa hiya lati dakhalat fi sanat fi sanati ita ce wadda ta shiga cikin shekara ɗaya fi sanati sani take ta cika shekara ta shiga cikin shekara ta biyu fa in lam takun in ku babu diyar mai cikin wadda ta cika shekara ta shiga cikin shekara ta biyu in ku babuwa fabin labunin to sai a diba ɗan mai ban nono a bayar fabinu labunin ɗan mai ban nono wa huwa in baka san shekarun shi ba shine ma da khala fi sanati salisati shine wanda ya shiga cikin shekara ta uku ya cika shekara biyu amma ya shiga ta uku shi za a bada kammacin wancan idan babu diyar mai ciki sai a bada fabun labunin ɗan mai ban nono shine wa huwa ma da halafi sanati salisati wanda ya shiga cikin shekara ta uku faiza balagat sittan wa salasin ila hamsi wa arba'in fafiha bintu labuni idan kuma raƙuman naka sun kai sittan wa salasin talatin da shidda har ya zuwa arba'in da biyar fabiha bintu labuni nan diyar mai ban nono ake badawa diyar mai ban nono diyar mai ban nono ita ake bayarwa a nan fa'iza balagat sittan wa arba'in idan kuma yau raƙuman naka sun kai arba'in da shidda sun kai arba'in da shidda ila sittin har ya zuwa su kai sattin fafiya hikka hikka zakka bada in baka san hikka ba a nan gurin kuma malam zai fassara maka hikka kinan dan uwa musulmi domin ka gane ko wace ce hikka kin wahiyar lati dakhalat firrabi'at ita ce wadda ta shiga shekara ta hudu ta cika shekara uku ta shiga ta hudu a nan raƙuma zakka bada wadda ta cika shekara uku ta shiga ta hudu. Fa'iza balagat ihda wa sittin ila hamsi wa saba'in fafiha jiz'atun. Idan kuma raƙumman naka sun kai sittin da ɗaya har ya zuwa saba'in da biyat. to a nan kuma abin da zaka ba da ɓangaren nisabin zakarsu sai ka duba raƙuma jaza'atun wadda ake ce mata tattirna jaza'a wahiyar lati da halat fil khamisati ita ce wadda ta shiga cikin ta cika shekara hudu ta shiga cikin shekara ta biyar fil khamisati ta shiga cikin shekara ta biyar daga nan kuma فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين فبها بنتا لبون idan kuma raƙumman naka sai ta zai ɗan uwa musulmi shanan Allah mai bada dukiya ga wanda ya ga dama idan ta kai sittan wa saba'in saba'in da shidda ila tis'in har ya zuwa gomiya tara shine tis'in fafiha binta labo ne ɗiyan mai ban nono guda biyu zaka bada faiza balagat ihda wa tis'in ila ishirina wa mi'a fafiya hikkata ne idan kuma yau raƙuman ta yata ya tafiya ɗan uwa sun kai 91 91 gomi ya tara da ɗaya har ya zuwa 120 to a nan kuma nisabinsu na zakarsu abinda zaka bada sai ka bada raƙuma wadda ake ce mata hikkata ne hikka guda biyu zakka bada a nan gurin hikka zakka bada a nan gurin guda biyu a bayan fassara maka hikka ita ce wadda ta cika shekara uku ta shiga ta hudu ita ce hikka to a nan kuma idan raƙuman naka sun kai gomiya tara da ɗaya har ya zuwa ɗari da ashirin to a nan sai ka diba wancan hikakin kin da aka fassara maka a baya ta cika shekara uku ta shiga shekara ta hudu sai ka diba guda biyu ka bayar daga nan kuma fa'iza zarat ala zalika ta wajibu idan suka karu da wannan to kuma wato wajibin ya canza fafi kulli daga nan kuma sai ka shiga fafi kulli arba'ina binti labuni sai ka yi lissahi daga nan kuma a cikin kowace arba'in sai ka bada ɗiya mai ban nono a cikin kowace arba'in sai ka bada ɗiya mai ban nono wa fi kulli hamsina hikka ko kuma a cikin kowace hamsin sai ka bada hikkakin waccan da muka gaya maka hikkakin nan wadda ta cika shekara uku ta shiga shekara ta hudu sai ka yi lissahi a kowace hamsin tara kuma sai ka bada hikka wannan daga nan lissahin abin da ya shahira umma na nisabin zakarsu daga nan a cikin littafi na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhar ta abul hasan ali maliki ashadari maula ya tsaya daga nan sai malam yace wa ammal baqaru amma shanu baqaru eh al-baqaru shanu kenan fa fi kulli salasina domin daman su nisabin shanu yana farawa ne idan kana da saniya talatin daga nan nisabin su yake fara simala ya ce wa ammal bakaru amma su shanu fafi kulli talatina a cikin kowace saniya talatin da Allah ya kaddara maka domin arzikin Allah shine mai bayarwa a cikin kowace talatin mina ha da gare ta tabi'un tabi'un zaka bada jaza'atun wanda take tittirna aw jaza'ati jaza'un wanda yake namiji ne aw jaza'atun ko tittirna wa huwa ma awfa sanatayn shine wanda ya cika shekara guda biyu wa fi arba'ina idan kuma yau shanin sun kai wancan daga talatin har ya zuwa talatin da tara ta biyu zaka bada ta biyu zaka bada ko wafi arba'ina in sun cika arba'in kin musinnatun mai 'yan shekaru a nan ko mai 'yan shekarun mari la tu'khazu illa unsa anan kuma ba amsar namiji anan sai mace ake karba la tu'khazu illa unsa ba karban namiji sai mace wahiya muwaffiyatun ita ce wacce musannatun wadda ta cika salasa sinina ta cika shekara uku ita ce musinnatu tun ba maki a tambaye ka malam ka ce mece ce musinnatun kinna to musinnatun wadda ta cika wahiya muwaffiyatun in ji malam wahiyal muwaffiyatu ita ce wadda ta cika salasa sinina shekara uku sama fi sittina a cikin kuma shanin sun kai sattin cir tabi'ani nan tabi'ani zakka bada tabi'a ne zaka bada guda biyu in baka san tabi'a ne ba a can baya mun gaya maka tabi'a ne su ne wanda suka suka cika shekara guda biyu suka ce shekara wanda ta cika shekara biyu ita ce tabi'un to tabi'a ne zaka bada idan sun kai sattin daga nan kuma sun mafi kulli salasina tabi'un sai ka shiga lissahi daga nan kuma a cikin kowace talatin sai ka bar tabi'un mai bikin wannan ita zaka bada tabi'un zaka bada wa fi kulli arba'ina ko kuma a cikin kowace arba'in musinnatun sai ka diba mai yan shekaru kana da damar a cikin kowace talatin ka bada tabi'un kana da dama a cikin kowace arba'in ta saniya ka bayar da musinnatun mai yan shekaran ila ishirina wa mi'ata har ya zuwa shanu su kai maka ɗari da ashirin ɗari da ashirin fayuhayyiru sa'i a nan kuma shi mai karɓar zakar yake da zaɓi fi akazi salasi musannatin ko ya karɓi mai shekara uku au arba'ati atibi'atin ko kuma ya karbi tabi'un kinnan guda hudu ko ya karbi musinnatun guda uku idan sun kai ɗari da ashirin ko kuma ya karbi guda hudu amma tabi'un zai karɓa nan guda hudu nan kuma zaɓi ne ga shi sa'in da ya zo karɓa in kun babu kai ne zaka yi lissahi a kanka to kai ma a nan kana da zaɓi tunda sun kai shanin sun kai ɗari da ashirin Allah ya arzuta ka yawansu ya kai ɗari da ashirin to anan kana da zaɓi in ji mala imma akhazil salasi musinnatin ko ka karɓi guda uku masu ‘yan shekarun nan au arba'ati atibi'atin ko kuma tabi'unkin nan ka karɓi guda hudu tunda yawansu Allah ya ƙadara sun kai ɗari da ashirin anan zaɓi ko guda uku musinnatun ko guda hudu tabi'un wa ammal ganamu amma awaki ko mu ce ‘yan awaki ko mu ce tumaki ko mu ce raguna fafi arba'ina min hashatun daman su nisabinsu yana tashi ne sai kana da akuya ɗaya bayan ɗaya ɗan uwa sun kai arba'in don ka gane abu mai sauƙi ne sai sun kai arba'in ne za ka bada akuya ɗaya jaza'atun tutturna jaza'un tutturna namiji ɗan akuya kenan aure za'atun ko kuma ila akuya tutturna minar da'ani na daga tumkiya ne a ma'azin ko kuma akuya sai sun kai arba'in cir to dan uwa ka dibo nan farla ka gani sai sun kai arba'in tukwana za a fara hudda zakar yan awaki ko tumaki ko akuyoyi wa huwa ma aufa sanatun irji za'akin nan da aka ce ko namiji ko mace na akuya ne ko na timkiya wa huwa ma aufa sanatun shine wanda ya cika shekara daga nan kuma wa fi mi'ati wa ihda wa ishirina shatani sai ka shiga lissahi a cikin ɗari mi'ata wa ihda ɗaya ɗari da ashirin da ɗaya kai wa fi mi'ati wa ihda wa ishirina shatani daga nan kuma a cikin ɗari da ashirin da ɗaya sai ka diba awaki guda biyu ‘yan awaki guda biyu sai ka diba ka bada ta mun gaya maka daga arba'in har ya zuwa ɗari da ashirin akuya ɗaya daga ɗari da ashirin da ɗaya zauwa ɗari biyu nan kuma sai ka bar 'yan awaki guda biyu daga ɗari uku da ɗaya a daga ɗari biyu da ɗaya kai har ya zuwa ɗari uku nan kuma yan awaki za ka ɗauka guda uku ka bayar to shi ne mala yake gaya maka anan su abin da ya shahi akuya ko tunkiya ko ɗan akuya ko rako nisabinsu dama yana tashi daga arba'in ne za a bada akuya jaza'atun jaza'un au jaza'atun titirna namiji ko kuma titirna mace za a bada wa huwa ma aufa sanatu shinde wanda ya cika shekara cikakka wa fi mi'ati wa ihda wa ishirina daga nan kuma idan suka kai 121 shatani sai ka diba ɗan awaki guda biyu ka bada wa fi mi'ataini a cikin ɗari biyu wa wa shatun salasu shiyahin nan kuma sai ka diba ‘yan awaki guda uku ka bayar ana ‘yan awaki guda uku sai ka ɗauka ka bada haka malam ya ce wa fi mi'atin wa ihda wa ishirina shatani ko ɗari da ashirin da ɗaya ‘yan awaki guda biyu wa fi mi'ataini wa shatin salasu shiyahin inda kuma yau daga ɗari biyu da ɗayan nan zawa ɗari uku sai ka ɗauka ka ba da ‘yan awaki guda uku ɗan uwa musulmi وفي أربعة مئة وأربع شياه وفي أربع مئة أتشين كما إند أواكين سنكي تري هدوها أربع مئة سنكي تري هدو أربع شياه شما daga nan sai ka shiga lissahi kuma sai ka diba 'yan awaki guda hudu ka bada sama fi kulli mi'atin shatin daga nan kuma ka samu tunda Allah ya arzuta abin har ya kai sun kai wato ɗari hudu za a ba da ‘yan awaki guda hudu daga nan kuma sai ka shiga kalkasa sun mafi kulli mi'atin shatin da kuma kowace ɗari sai ka ba da akuya kaga daga nan kuma an kama ka ɗan sauki to kuma daga nan malaki cewa tambiyun falkaswa za a ɗan falkas da mu a ɗan tunatar da mu kiyaye waɗansu abubuwa a cikin sha'anin wannan zakar ta abin da ya shahi raƙumi, kuma ce raƙumma ko shanu ko kuma a ‘yan awaki ko kuma a wato e, timkiyoyi za a maka tambihi a falkas da kai a tunatar da kai a warkar da kai domin ka kiyaye waɗansu abubuwan ɗan uwa musulmi. Mala ce, La tu'akhaz gara'im amwal. Kadda in ka zo karɓa, ka diba manya-manya daga cikin dukiyar ka karɓa, ka ce su za ka ɗauka. kal akulati ko eh kal akulati kamar akulatin wadda take mai ciyarwa wal fahal da kuma wato fahal shine wato eh namijin wanda shi yake barbara a cikin dabbobin suke samun aihuwa shine fal gwarzo na wato ita dabbar namiji ne babba sa ne bajimi wa zati labunin ko kuma ce a waccan ma'abuciyar nonon nan da yawa wacce ma'abuciyar nuna nan da yawa ka ce ita za ka ɗauka alhali ita kaga tunda tana da nono da yawa a nan zai samu ya sha ya tatsa ya sha har ya samu ya sai da ya saya musu abinci ina fata an gane wa zati labuni ita ma sai ka kiyaye ma abuce nono kuma kakkadi ba shiraruha wadda take koma baya kasahalati kamar wadda take da wata rashin lahiya a ce za ka ɗauka wattaisi ko kuma ɗan bunsuru ɗan mai ƙeƙe ka ce shi za ka ɗauka wani ajuz ko kuma tsohuwa ce wannan tsohuwar akuya ce ko tsohon ɗan akuya ne ko tsohuwar raƙumi ne ka ce za ka ɗauka a wani auraye ko kuma mai ido ɗaya za ka ɗauka da sunan ba da zakka duk wannan ba a ɗaukan su ko shi mai dukiri ce zai hudda ya baka a wannan duk ba a yi kinamala ya maka tambihi kiyaye waɗannan manya-manyan wanda ake amfani da su kamar mai ban nono kamar wadda fahal wato bajimi ne shi yake wato zuwa ya sadu da su dabbobin a samu ciki ko kuma wani mai ban nono shi ana amfani da ita ko kuma wannan tana ƙoƙarin tana cin abinci da kyau ko kuma aka diba mafi sharrinsu wadda take da wutar shi lahiya ko kuma ɗan mai ƙeƙen ɗan akuya ko kuma tsohuwar dabba ko kuma mai ido ɗaya ka ɗauka ka ce za ku da zaka da ita ba a wannan duka da kowane ɓangare dai an kiyaye ɓangaren shi mai karɓar sayin kai diba manya-manyan wanda ake amfani da su kai kuma wanda kake da kaka diba koma baya daga cikin dabbobin ka ce ka bayar za mu tsaya daga nan muna fatan abin da aka shi mun yi daidai wannan ba hikimu bace ba dabarar mu bace daga Allah ne kuskure da aka ji daga ɗan uwanku ne muna fatan kuskuren da ke ciki Allah subhanahu wata'ala ya kankare mana ya tabbatar da abin da ke kuskure ya tabbatar da abin da ya tabbata cikin littafin Allah subhanahu wata'ala abin da yake kuskure ne Allah ya kankare shi ya tabbatar da abin da ya tabbata cikin littafin Allah da sunna ingantatta Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana ikhlasi yasa muna yi dan shi don wancan ta gyara wancan ni in gyara kai ka gyara a gudu tare a tsira tare سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء من برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته